أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake kama wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatunmu na mako-mako bayyana 'yan marunan na alkur'ani mai girma yau muna sha biyu ga watan hudu hijira ta mazan tsira sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda shine daidai da 19 ga watan sha biyu 2018 muna wata Allah subhanahu wata'ala ya mana gabankatar cikin abin da za mu haɗi sati wanda ya wuce mun tsaya a aya ta 88 yau insha Allah za mu tashi aya ta 89 walamma ja'ahum kitabun min indillahi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
Allah subhanahu wa ta'ala ayon da makaranta ta tamanin da takwas Allah mu da wakilin sarki ya ba mu labari muna manganu a kan banu isra'il yadda allah maɗaukakin sarki ya kawo musu hujjoji iri-iri hujjoji daban-daban kala-kala ba don komi ba don su imani da ƙarshe suke haɗi ma allah maɗaukakin sarki cewa wai zukatansu a rihe suke kenan su ba sa bukata a musu wa'azi wa'azin haka nan ya isa allah ce bari dai Allah ne ya rihe zukatan nasu wai ba wai don san ganin damansu ba ne suka ki kasa imani bari dai hukuba ne Allah subhanahu wataala ya musu domin kafirce kafirce ma'ayon Allah madaukakin sarki sai kasance kaɗan ne daga cikinsu suke imani kamar da muka fasara ta sun da ya wuce wasu malamai suka ce a kawai imanin nasu kalilun imanu imanin su koda sun yi shi imani ne kaɗan to haka kuma aya ta yau walamma ja'ahum kitabun min indillah lokacin da yazo musu littafi daga wajen Allah shine alqur'ani mai girma ko kuma at-taura tasu yahudawa da injila musaddiqul lima ma'ahum wanda yake gaskata abinda yake wajen su wa kanu sun kasance min qablu kenan kahin zama wannan littafi yastaftihuna ala allazina kafaru suna neman agaji na Allah ya taimake su alal lazina kafaru akan cewa su yaƙi kafirai sai su rika ce ma kafirai ko kuma mushrikai ai akwai wani annabi zai fito daga cikinmu da wannan annabin ne za mu yaƙe ku shi ne ma'ana wa kanu min qablu yastaftihuna alal lazina kafar sai Allah ce falamma ja'ahum kitabun e falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da yazo musu abinda suka sani kawai sai suka kafirce fala'anatullahi alal kafirin la'anta Allah ta tabbata ga duk wanda yake kafiri ne kawurci shine mutun ya rihe duk wata nima ta Allah madaukakin sarki da wani umurni da wani hani ya yi gaban shi ya yi abin da ya ga dama ta wannan shi ne kahurci malac ya ƙudu ta'ala walamma ja'ahum yani al-yahud kitabun indillahi wa huwa al-qur'an allazi unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana kitabun min indillahi malac ya shine al-qur'ani mai girma wanda aka sabkurma annabi sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lima ma'ahum yani min at-taurati wa qawlihi وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول su yahudawa sun kasance kayan annabi yazo sallallahu alaihi wasallam bi hadal kitab da wannan littafi shine alqur'ani yastansiruna bi majihi ala a'da'ihi min almushrikin wanda suke kahure ne makiyansu sai su rika neman agajin Allah game da wannan annabin da zai zo cewa za su yaƙi kahurai za su yaƙi mushrikai ya na sai su rika cewa innahu sayub'asu nabiyyun fi akhir zaman naqtulukum ma'ahu qatl 'adin wa iram suka ce yahudawa kenan suke gaya ma mushrikai ko kuma yahudawa wanda suke na banu nadir banu quraiza da mushrikai wanda suke na larabawa Allah zai aiko da wani annabi daga cikinmu idan wannan annabi ya wuto za mu muku kisa-kisa irin na adawa da irama wanda Allah subhanahu wata'ala ya musu haka za mu muku dalilin annabinmu ya zo su yahudawa sun san da wannan kuma sun san da bayanin shi sun san da cewa ya yake ya sufofin shi yake amma a wannan lokacin su suke ba mu shirkai labari su suke ba yahudawa yahudawa su suke ba mushrikai labari cewa annabin nan ga yanda yake ga yanda yake to shine sai shi yasa Allah subhanahu wataala ce falamma ja'ahum ma arafu abinda suka sani sun san shi gaba da baya a wata aya Allah subhanahu wataala ke ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ƴaƴansu irin babu abin da yasa suka kasa imani sai abin da aya ta gaba za ta ba mu labari shine kawai abin da ya hana su imani amma ba wai dan ba su san ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabi na ƙarshe shine Allah ya aiko wannan duka sun san da shi Muhammad bin Ishaq ya yi ruwaya daga Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yake cewa anna yahuda kanu yastaftihuna ala al-aws wal khazraj bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qabla mab'asihi yahudawa sun kasance suna neman agaji da annabin da za a aiko na ƙarshe sai su ce ma aus da khazraj kenan ƙabiloli guda biyu na madina suke cewa ai wani annabi zai zo a cikinmu mu yaƙe ku ya ce falamma ba a sahullahu min al'arab kafaru bihi lokacin da allah ya aiko shi sai ya kasance daga cikin ƙabilar larabawa to kawai su yahudawa sai suka kafirce da shi wa jahadu ma kanu ya ƙoru na fi sai suka yi inkarin abin da suke wani su suke ce ma larabawa wani annabi zai huto mu yaƙe ku to annabi ya huto sun suka kasa imani wai dalilin balarabe ne bai huto daga cikin ƙabilar yahudawa ba fa qala lahum mu'az bin jabal wa bishr bin barra bin ma'rur wa daud bin salma wannan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin shaidu wanda sun ji yahudawa suna ba da labarin annabi tsira da amince da tabbata gare shi cewa zai zo za mu yaƙe ku to da ya kasance a cikin larabawa su suka kasa imani to waɗannan sahabai mu'az bin jabal da bishir bin barra da dawud bin salma sai suke cewa ya mashar yahud ya ku yahudawa ittaqullaha wa aslimu sai suka ce wallahi ku ji tsoron Allah ku yi imani faƙad kuntum tastaftihuna alaina muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa kuke ce mana akwai wani annabi zai zo da agajin shi waje da agajin ubangiji za ku yaƙe mu da shi wannan annabi ku kuke ba mu labari wa naru ahli shirk suke ce musu mu a wancan lokacin mu kuma muna mushrikai wa tukhbiruna bi annahu mab'usun kuka ce za Allah zai aiko da shi wa tasifunahu lana bi sifatihi kuma ku kuka ba mu labarin shi kaga su ausu da khazara ko kuma ce kabilar larawa su ba su ma san ba annabi ya yake dan dalilin a taura ba wani sai ke ba injila ba wani sai ke ba amma to su yahudawa sun sani gari kaza za a aiko shi baban shi kaza ne kabilar shi kaza ne ga yanda tsawon shi yake ga yanda fuskar shi take inda za a ba inda za a ba wanda yake zana mutane hoto za a ba shi labarin annabi yadda yake a cikin attaura ko yadda yake a cikin injila to da sai ya zana fuskar shi sallallahu alaihi wasallam da tsawon shi da kamannin shi to kaga su wayannan sahabbai a wancan lokacin suna mushrikai suka ce ma yahudawa ko kuke ba mu labari yanzu kuma gashi an aiko shi balarabe mu mun yi imani suka ce musu to wallahi ku yi imani ku kuka ba mu labari sai ya ce wa nanu ahli shirk a wancan lokacin ba mu yi imani ba muna matsayin mushrikai kuma ku kuke ba mu labari wa tusfunahu lana bi sifati ku kuke ba mu siffar shi cewa kaza yake kaza yake fa qala sallam bin mushkam akhu bani nadir ma ja'ana bi shay'in na'rifu wani daga cikin kabila ta, ta yahudawa saboda kiyayya sai ya ce ai mu kawai mu bai zo mana da koyi ba wannan annabi ba mu ma san shi ba labarin da muka ba kuma ba haka bane ba gaskiya bane wa ma huwa billazi kunna nazkuru lakum wannan labarin da muka ba ku ku dauke shi a matsayin tatsuniya ba gaskiya bane su kenan anan inkarin su imanin kin yin imani da suka yi har ya zamanto suna ƙaryata maganganun da suka yi can baya kahin manzo yuzu sallallahu alaihi wasallama suna da labarin shi sun ba da labari har suna buga gaba in suka zo wajen larabawa mushrikai to amma yanzu gashi ya zo sun kasa imani sai laurawa suke ce musu ai ku kuke ba mu labarin zawon shi to ya kamata ku imani suka ce ku dauki abin da muka waku labari ta tsinniya ne ai mu ba mu san ba da shi to kaga wannan ma'ana irin abin da Allah subhanahu wataala ya yi ta ba mu labari na yahudawa kabila ta yahudawa yanda suka kasance yi ma dokokin Allah madaukakin sarki karantse sa'a ma Allah al'adunsu ne saba alƙawali kamar da ayoyi can baya suka ba mu labari duwada wanda ke na ta'addanci ƙarshen ta'addanci shine kashe annabi manzan da Allah ya aiko to kaga ayoyin da makaranta can baya Allah subhanahu wataala ba mu labari cewa fariqun kazzabu wa fariqun yaqtulun sai kaga wasu su ce annabin ba gaskiya ba yake wasu kuma annabin sai su kashe shi to kaga wannan shine ƙarshen ta'addanci annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa mafi yawan mutane wanda kowa zinubi ko kuma wanda kowa lahi babba wanda za a kashi a gobe kiyama a ce ya kashe annabi ya kashe wani manzo to kaga yahudawa kenan wannan yana daga cikin al'adarsu kuma wannan abu ne wanda Allah madaukakin sarki kamar da muke ta saki nanatawa hannun ga mai sanda ne Allah yake mana akan kasancewar kada musulmi ya zama to yasa ba yahude ko ba nasare shine abin koyi a gare shi ko kuma ya zama to addini da kake kana auna shi da ba yahude ko ba nasare idan ya ce ya yara da kai lalle ne kai ba dan zahi bane a kai ba dan ta'adda bane kamar yadda suke kururutawa a duniya ta, duniya a yanzu suke kururuta musulmi idan aka samu musulmi mai tsayewa akan addini wanda zai bi Allah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam karantar sai a ce a wani ɗan zahi ne a yi wannan ɗan tsatsauran ra'ayi ne to wai ana siffanta mutumin da ya rike addini to shi kuma wanda ya zama to kai gashi nan shi ba musulmi ba shi ba bai hude ba shi ba ba nasare ba sai daga ce a wayannan su ne su ne ai musulmi wayanda suke modere yan zamani wanda sun daidaita imaninsu suna tahiyya da zamani to duk wanda wannan shine halin shi ko kuma wannan siffa tabbata ga musulmi to ba karamar halaka bace duk lokacin da ka gaba yahudu ya yara da kai a matsayin ka na mai imani cewa imaninka ya daidai ya tafi da shi to ya kamata ka binciki wannan imani shi kanshi ya kasa imani bai yi imanin da attaura ba ba su imanin da injila ba annabi isa alaihissalam suka nemi su kashe shi suna tabin shi shi yasa annabi isa bai ba gida bai ba arabe bai ba iyali babu wani gari wanda zaka ce ga inda annabi isa ya zamna in ya zo wannan gari su kore shi ya koma wancan gari su kore shi haka suke bin shi har sai da suka ritsa shi a wani wuri da suka yi niyya su kashe shi Allah subhanahu wataala dage shi zuwa sama ya siffanta musu wani to kaga babu zancen imani da annabi Isa ko su imani da injila balle kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu ci alqur'ani mai girma to kai a matsayin ka na musulmi kaga bai hudu ya zo ya zauna da kai yara da ya kamata ka binciki imanin ka dukkan wannan ayoyi da muke karantawa wanda Allah subhanahu wataala yana karantar da mu da cewa lalle ne a ƙabilu ko kuma mu ce a irin halittun da Allah maɗaukin sarki ya yi wanda suka ma Allah ta'addanci babu kamar yahudawa ko kuma wanda suke ma ma ɗan adam ta'addanci har yanzu ko gobe in kaga yadda yadda kuke duniyar nan tana taya a gurgunce tana taya ba yanda ake so ba kowa lamarin duniya ya dame shi da ilimi da mai ilimi da jahili da mai mulki da wanda ake mulka da mai kudi da talaka kowa abin duniya ya ishe shi in ka bincika in ka kakkewayo za ka ga akwai hannu yahudawa a ciki in ma tattalin arziki ne in ma abin da ya shahi yaƙe-yaƙe ne sun kera makamai dole sai sun saida su ko kuma abin da ya shahi an bangare na siyasa da addini to duka in ka kewaya ka kewayo za ka samu cewa akwai hannunsa a ciki saboda ta'addanci kamar jinin jikinsu ne to amma da yake su suke da kawai watsa labarai na ji da na gani sai a ce a musulmi da an yi magana musulmi ya ce ta'addanci to kuma mutum idan ya karanci musulunci zai ga cewa ai lalle ba haka bane abinda suke faɗi ba a ƙarshen ƙarshen zaman lahiya shine musulunci to saboda haka kenan Allah madaukakin sarki sai ki ba mu labari a wannan aya bayan Allah madaukakin sarki ya sanar da su cewa wani annabi zai zo kuma annabin ya zo musu kuma bari ma annabin kahin ya zo suna ba da labarin shi to kawai zawon shi sai suka yi imani sai Allah ya ce bi isa mashtarau bihi anfusahum Allah ce ya munana wannan abin da suka sayar makawunansu suka kasa imani ga annabin ya zo maimakin su bi shi sai suka ci a ba shi bane kai ba mu ma san shi ba ban mu da labarin shi haka suke cewa to Allah ya ce wannan kasuwanci da suka ya munana a yakfuru bima anzalallahu su kafirce mu abinda Allah ya sabkar shine alqur'ani mai girma dan mi dalilin kawarci shine bagayan kawai keta ce da hasada ba wani dalili bane a ko dan kaza ne a kawai bakin ciki ne keta ce saboda an yunazzilallahu min fadlihi wai dan Allah ya sabkar daga cikin fadalar shi alaman ya shawo akan wanda ya so daga cikin bayan shi wai so su suna ganin yadda aka sabgar alkur'ani ma allah ya bi son zuciyarsu ya sauko ma wanda suke so a cikin kabila ta yahudawa a yahudawa ma kuma wane wane wane wai wanda yadda soyayyar zuciyarsu take so haka suke so allah ya yi shi kuma allah sai ya zaɓa daga cikin bayan shi sai ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi ne khatamul anbiya wal mursalina ya zama to shine shugaba na annabawa gaba ɗaya sai aka riye da shi ta wannan sai zaman to bakin ciki a gare su sai suka kasa imani fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin sai ya wajaba a gare su hushin Allah malaukakin sarki kuma bayan hushin kuma hushi na biyu ya ƙara tabbata a gare su ghadabin ala ghadabin hushin Allah ya tabbata a gare su kuma wani hushin Allah sun kasa imani da taura cikakken imani ba su kasa ba su imani da ita ba kuma ga Qur'ani ya zo suka kasa imani da shi ko kuma sun kasa imani da injila ta annabi isa alaihissalam shi ma annabi isan ba su imani da shi ba sai hushin allah ya waje ba a gare su kuma annabi ya zo salasalama shi ma suka kasa imani da shi aka sabu da alkur'ani suka kasa imani kenan ghadabin ala ghadabin wani hushi kuma akan wani hushi ta saurara duk wanda kuma allah ya mashi hushi to ba zai taba ganin wani alheri ba a gare da shi allah zai janye duk wata rahama wadda take tare da shi game da wannan bawa walil kafirina azabun muhin Allah subhanahu wataala sai yake cewa lalle ne duk waɗanda suke kafirai to suna da wata azaba ta walakanci wanda Allah zai zai walakantar da su Imam Suddi yake cewa bi isa mashtarau bihi anfusahum abinda ake yin da shi shine ba'u bihi anfusahum kamar sun sayar da kawunan su a banza kamar mutumin da zai sayar da kanshi akan wani abin da bai takara karya ba ya rasa dukiyar shi ko ya rasa kanshi ko ya rasa wani mutuncin shi shi dai ba wani abu ba na alheri wani abu wanda za a ce na alasan barka wani abu ne wulakantacce sai ka je ka sayar da kanka to shi ne rashin imani tun mutumin da bai imani ba kamar ya sai da kanshi raha. wanda zai zamanto ya ba da kanshi game da wasu abubuwa na duniya allah kiyaye har ya je ya rasa ran shi wajen neman duniya ko kuma don neman da tabbatar da wata doka wanda ba ta dan adam ba wanda take ta dan adam ba mahalicci ba ko kuma tabbatar da wani ra'ayi wanda ba na Allah ba har kaje ka rasa rai ko kuma kaje ka rasa mutuncinka ko ka rasa dukiyarka to wannan ciniki ne mara mara albarka ciniki ne wanda babu riba a ciki malai cewa inna ma hamalahum ala zalika al-baghyu wal hasad wal karahiyya babu abin da ya hana yahudawa su imani illa keta da kuma hasada da kuma kiyayya da suke cewa wai Allah ya aiko da annabi balarabi kawai wannan shi ne abin da ya suka kasa imani ayyuna zilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi mala ce wala hasada a'zamu min zalika min haza babu hasada da tahi wannan Allah yayi zabe kai kace baka yarda da, da zaben Allah to babu hasada da ta wuce wannan shi yasa hasada ta zamanto mummunan mummunan abu mana duk wani mu wanda yake mumuni musulmi to lalle ne ya roki Allah subhanahu wataala ya kare shi da duk wata cutawar take ta hasada annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa hasada tana cin aiki kamar yadda ka san icce ko kuma wuta take cin icce kenan Allah subhanahu wataala yayi zabe ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabi littafin shine alqur'ani mai girma sai kuka kasa imani ya zamanto hasada a cikin zuciyarku fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin abdullahi abbas sai yake cewa fa ghadabahu alaihim fi ma kanu dayya'u min at-taurat hushi na farko da Allah ya musu inji abdullahi abbas abinda suka tozartar na umarni na cikin at-taura wanda take tare da su suka kasa imani cikakke game da ita kamar da Allah ya ba labari ayoyin da makaranta can baya sai su imani da ayar da ta yi daidai da son zuciyarsu doka wanda ta yi daidai da su sai su ce mun yarda wanda kuma ta saba sai su saba mata ba su imani da ita ba kenan wai wannan ayoyin da suke cikin attaura ma kenan sai kuma abulada ba sai yake cewa wa ghadabun bi kufrihim bi hadha nabi kuma hushi na biyu shine hushin da Allah ya musu na biyu kafircewa da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ne sabo Allah ya aiko musu to saboda haka sai Allah ya musu azaba da cewa ba'u ai istaujabu wastahabbu he zamanto wajibi a kansu shine fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin wajibi ne Allah ya musu hushi ko kuma hushin Allah ya tabbata a gare su ga hushi na farko ga hushi na biyu to saboda haka kenan wannan ba karamin azaba bace wal kafirin azabun azabun muhin malaci lamma kana kufruhum sababuhu al-baghyu wal hasad lokacin da ya kasance hushin su ko kuma kafirce mu Allah subhanahu wataala da suka yi dalilin shi shine kasancewar keta da kuma hasada da suke ma larabawa ko kuma suke ma addinin musulunci kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi yazo da shi malaci wa man sha'u zalika takbir ko at-takabbur kuma abin da ya kai su kai su zuwa ga wannan shine girman kai sai suka dora ma kansu rawanin tsiya kamar da bawo shi yake cewa to wannan sai gada musu kahurci da Allah subhanahu wataala bala yace to tunda ya kasance girman kai shi da dalilin da yasa suka kasa imani qubilu bil ihlana bil ihanati was sigar fi dunya wal akhirah to sai Allah ya kalubalance su cewa shi kuma Allah sai ya walakantar da su ya kaskantar da su a cikin duniya haka kuma a gobe kiyama saboda haka kenan duk wanda ya zamanto girman kai ne aikin shi girman kai ne siffar shi to za ka samu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaskantar da shi ya nuna mashi ba kowa bane to yahudawa haka suka ma Allah madaukakin sarki suka nuna ma Allah girman kai suka nuna ma Allah cewa su suna hasada ga wannan zabe nashi cewa ya zabo ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya musu azaba azaba muhin dan ya walakantar da su duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati sai da huluna jahannama dakhirin a suratul gafir Allah ke cewa duk waɗanda suke girman kai game da ibada ta ubangiji bauta Allah ko kuma wani zabe na Allah ko kuma addinin ubangiji subhanahu wataala to lalle ne Allah zai gama shi da azaba ta jahannama ya shigar da shi kuma dakhirina suna walakantattu kaskantattu babu wani daraja a gare su babu wani matsayi a gare su haka za su tabbata a gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya musu azaba da wani ayoyi guda biyu suna karantar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala zaɓe ne ya yi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya aiko shi da wannan risala da wannan aike su kuma yahudawa mine da dalilinsu da suka kasa imani shine wai Allah maɗaukakin sarki bai bi ba yanda suke so suna so Allah ya aiko da manzo a cikinsu suna so Allah maɗaukakin sarki ya musu abinda wai suke so shi za a yi to shi kuma Allah maɗaukakin sarki yana zaɓe ne yadda ya ga dama zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadl azim Allah cikin zaben shi abin da ya ga dama yake yi ya zabi annabi Adam alayhi salam ya zamanto shine mana baba wanda ke da duk wani banu bashar ya zabi ranar arfa akan duk wani rane ko wanda suke na shekara ya zaɓi watan ramadan akan duk wani wata wanda ka sani sha biyu na duniya allah subhanahu wataala ya zaɓe shi ya zaɓi lailatul qadar a dare duk wani dare to waɗannan duka gaba ɗaya zaɓe ne na allah babu wanda ya ga dama ya ce wai dan mi ba zaɓi rana kaza ba dan mi ba zaɓi kaza ba to wannan allah maɗaukin sarki shine abin da yake zaɓa wanda yake so a lokacin da ya ga dama a wurin da yake so sai ya ba shi annabta ko ya ba shi wata daraja to saboda haka ba dole ba sai abin da ka so shi kuma mumuni zai saɓani irin wannan aiki da yahudawa suke cewa wai su suna ganin kenan shari'a sai ta yi daidai da su to shi musulmi a kowane lokaci kenan shi ne kai ne ya dace ka yi daidai da shari'a yadda allah subhanahu wataala ya tsara yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar to haka ake so ka tai kakka ce wai shari'a sai ta yi daidai da ra'ayinka kai a lokacin ne za ka yi imani idan ta sama ra'ayinka sai ka ture ta to kaga wannan siffa ce ta yahudawa wanda haka suka aikata har Allah subhanahu wataala ya la'ance su Allah ya ɗebe musu albarka Allah ya janye duk wata rahama tashi ya bar su suke rayuwa a cikin wahala a duniya haka kuma a gobe kiyama Allah zai gama su da wata wahala wadda ta hita duniya Allah subhanahu wataala ya shirin da mu da kuma zaki da lamu
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا وهو الحق الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza qila lahum aminu duk lokacin da aka musu tunatarwa cewa ku banu Isra'ila ku zo ku yi imani da abinda bima anzalallahu da wannan abinda Allah ya saukar shine alqur'ani mai girma qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina ai mu za mu imani da abinda aka sauko zuwa gare mu a tauran mu ta isa mu yanzu ka ce mu imani da wani abu wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafirce ma duk wani abin da yake bayan at-taura sai kafirce ma injila kuma sai kafirce ma alqur'ani wa huwa alhaqqu musaddiqan lima ma'ahu kuma shi alqur'ani nan gaskiya ne kuma ya gaskata abin da yake hannunsu shi ita na taura idan ka diba alqur'ani za ga yana gaskata wancan idan ka diba alqur'ani yana gaskata injila shine ma'ana wa huwa alhaqqu musaddiqan musaddiqan lima ma'ahu qul sai Allah ce ya kai mu sallallahu alaihi wasallam ce musu falima taqtuluna anbiya Allah to in haka ne in dai da gaske ne cewa kun yi imani da attaura yanzu don an kiraye ku cewa ku zo ku yi imani da alkur'ani kuka ce a'a mun yi imani da attaura to don me kuka kashe annabawan allah wanda suka zo suka muku wa'azi cewa ku yi imani da ita attaurai kaga nan akwai tufka da warware a cikin maganarsu annabawan da allah ya aiko suka karyata wasu suka kashe wasu ba kan koyi bane illa shi wannan littafi na attaura su yi imani da shi suka kasa imani to kuma yanzu gashi an san da alkur'ani aka ce ku zo ku iman da alkur'ani sai suka ce a mu a taura ta ishe mu to shine sai Allah ya ce musu to in haka ne gaskiya ne kun iman da taura dan me kuke kashe annabawan Allah wanda suke kiran ku ku zo ku iman da taura kenan min qawlu kahin zawa alkur'ani in kuntum mu'minin in har da gaske imani kuke kaga wannan yana daga cikin ma'ana wani irin ra'ayi nasu ko kuma irin wani hali mummuna irin na banu isra'il ku yi imani da wannan suka kasa imani da shi da aka zo da na biyu ku yi imani da wannan sai suka ce a bari mu za mu imani da na karshen za mu imani da na baya mara kenan su dai kullum ba za su tsaya ba kan umarnin allah da kuma manzan da allah ya aiko walaƙar ja'akun musa bil bayyanat Allah subhanahu wataala ya ce kuma hakika tabbas annabi Musa alaihi salam ya zo muku da ayoyi bayyanannu abubuwa na mu'ujizozi da ayoyi alamomi wanda zai nuna cewa ai lalle shi annabi ne kuma Allah shi kadai ne ya zo musu da shi amma suka kasa imani thumma takhassum al-ijla sayannan kuma kuka rike ma'ana wani wanda yake dan maraki kuke bauta mishi min ba'dihi bayan annabi Musa ya barku ya je zuwa amsan abinda zai je amso na shari'a wa antum zalimun ko kuma kuna zalunta kanku to Allah subhanahu wataala anan ya raba mu labari ke da yadda lamarin sai yake sai malaka ta wa iza qila lahum ay lil yahud wa amsalihim min ahli kitab da yahudawa da nasarawa waɗanda suke kamanceceniya su dai ahli kitab kada yahudawa da nasarawa idan aka ce musu aminu bima anzalallah ku zo ku yi imani da abinda Allah ya sabkar kada shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da shi saddiquhu wa tabi'uhu ku zo ku yi gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama ku zo ku bi manzo sallallahu alaihi wasallama shine annabi da Allah ya yi ku qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina amuna mu ya ishe mu mu yanzu ba ban mu bukata wani imani sai su ce ay yakfina al-imanu bima unzila alaina min at-taurati wal injil mu at-taura da injila ta ishe mu ka kara mana wani abu wala naqirru illa bi zalika suka ce mu ba za mu tabbatar da komai ba ta shari'a in dai ba ta taura bace ko ta injila bace qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu kana duk wani abin da yake bayan at-taura aka kawo shi wa huwa al-haqqu musaddiqan li ma'ahum ko da gaskiya ne sai su ce su ba su imani da shi wa hum ya'lamuna anna ma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-haqq musaddiqan kuma tare da cewa suna da tabbas suna da ilimi ilimi ne yaqina ne yaqini ba ilimi ba wanda ke na shakka ko na kokonto cewa annabi salasala lalle tabbas shi ne to amma duk da haka sai su ce a'a mu a taura da injila ta ishe mu ba za mu imani ba da wani abu to shi ne allah subhanahu wataala sai ke so ya gwada mana yanda halin su yake to in har da gaske ne a taura da injila da aka aiko muku sun ishe ku sai allah ce falima taqtuluna anbiya illa anbiya allah in kuntum mu'minin to don me ko kashe annabawa kuma annabawan sun yi kira ne akan ita a taurar da ita an jilan wanne suke cewa wai ta ta ishe su hakkanin magana ce suke yi akwai tufka da warware a ciki malaci in kuntum sadiqina fi da'awakum al-iman bima unzila ilaykum inda gaske ne cewa hurci da kuke ku kun iman da abin da aka sauko muku falima qatartumul anbiya allazina ja'ukum don mi kuka kashe annabawan da suka zo muku da a taura suka zo suka ce ku zo ku bi a taura kuka kashe su bi aidikum da hannuwanku to kaga kenan nan akwai ma'ana magana da aikin siyasa amma magana da suke yi inda da gaske ne kenan sai ya kasance lalle ne tabbas su imani da ita a taurai annabi musa alaihi salam su imani da injila annabi isa alaihi salam to amma dukkan wannan babu wanda suka imani da shi su suna ganin ma wa iyazu billah isa dan maryam dan zina ne ya za su bi shi suna ganin littafin da ya zo da shi ai littafi ne wanda lalataccen littafi ne wani mutum wanda bai da tsarki ya zo da shi haka suke tunani su yahudawa to kaga kenan kuma yanzu da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo an sauko da alqur'ani an neme su yi imani da shi sai suka ce a mu yanzu a taura da injila mu mun yi imani da ita su ne a bar mu da ita to kaga yahudawa da irin su ahli kitab don kadibar tahiyya ta duniya ta yanzu irin gamin gambiza na na na addinin kiristanci da addinin yahudawa za gani kaga akwai shirme a ciki saboda su sun haɗin sun yi haɗin gwiwa ne wai saboda addini su suna gehi guda da ba yahude da ba nasare za gan su kamar tare ake ƙungiyoyi ne daban-daban daban ana tare amma kuma ta ciki na ciki tunda shi ba yahude har abada ba zai imani da addinin kiristanci ba zai imani da annabi isa ba alaihissalam kuma ga irin magana da yake suke gaya ma mummunan magana game da annabi isa alaihissalam cewa maryam ga irin aika-aika da ta yi kuma shi annabi isa bai da uba bai da kaza bai da kaza haka suka yi da shi kuma su suka nemi kisan shi hayya a allah subhanahu wataala ya ɗage shi to amma da kuma da yake musulunci ya zo shikenan sai suka irin abin da ake cewa aboki ko kuma a yi haɗin kai don dai a karya wani in ya so daga baya kuma a zo mana a hau wanda yake adawa misali kana adawa ko ko sai adawa biyu su haɗu don a gama da ɗayan in yaso kuma sai a zo a koma adawa biyu biyu addinin musulunci yanzu shine addinin da Allah ya rada shi shine addinin da ya shahe kiristanci ya shahe yahudanci to shikenan shi bai yahude tunda kai addini musulunci ya ce ya shahe ne kenan bai yahude sai ce kai ma kirista tunda musulunci ya ce ya shahe ka zo mu gamu mu yaƙe ku zo mu gamu mu yaƙe shi to kaga duk da cewa babu alaka tsakanin kiristanci da yahudanci shi ne abinda suke kururutawa a duniya na musulmi yanzu abinda ake rihi da muqarratul adiyan irin da ku sai a ce wai Allah ɗaya addini uku da addinin kirista da addinin yahudanci da addinin musulunci duk wanda ka yi riko da shi ka tsira to kaga wannan magana ce ta jahilci kuma sai su zo irin kasashenmu na musulmi sai su samu mutane wanda wani ana kiran shi ko malami ne amma ya jahilci addini ana samun malami wanda ya jahilci addini to sai a zo a ba su kudade a zo a ba su abubuwa na more rayuwa a gwada musu cewa za su ji daɗi a gwada musu kaza da kaza sai zo su rika kira irin wannan a garin nan ma ba da jima ba an yi irin wannan a sai wurare a cikin gidan rabiyo a kira a ce wannan dan kaza ne kirista da yake nan babu yahudawa da kirista da musulmi wasu zo gidan rabiyo suna bayani cewa addinin su guda ne tare suke suna iya zama tare ana iya tahiya tare ana maganganu haka yi littafin aka fassara shi da hausa ina da littafin da ake ce addini allah ɗaya addini uku da hausa na ajami hausa na irin na rubutu na hausa da ake da larabci aka fassara shi ayoyi wanda suke bayani akan illallazina kamar ayat da makarata san ba illallazina hadu wal nasara was sabiina man amana billahi irin da ayoyin da suke bayani akan cewa da ba yahude da ba nasare imanin su yana nan idan sun bi musulunci to sai a rika fassara su da ra'ayi da kuma yanayin yanda zai daidai da su wai dole sai an tabbatar da cewa wanda yake addinin kiristanci addini ne yake wanda yake addinin yahudanci addini ne yake to kwata-kwata idan mutum ya da wannan in mai ilimi ne musulunci shi yana ya samun matsala kalmar shahada shi tana ya samun matsala duk mutumin da zai yarda cewa har yanzu mutum zai iya shiga aljanna idan ya addinatu da addinin kiristanci ko kuma zai shiga aljanna idan ya addinatu da addinin yahudanci wanda ba karamin hatsari ba ne Allah subhanahu wataala ya shahi duk wani addini da zawa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya shahi duk wani littafi shari'a da take cikin at-taura shari'a take cikin injila alqur'ani ya tabbatar da ita shine ma'ana musaddiqan lima ma'ahu kaga Allah ya ba labari littafin nasu shari'a alqur'ani ta tabbatar da ita kenan yanzu addinin Allah shine addinin musulunci inna dina inda Allah islam to saboda haka kenan dukkan wannan abubuwa ne wanda ya kamata musan da su abubuwa ne wanda duk lokacin da ka ji irin waɗannan manganu ne wanda ake na rikirkita musulmai kuma da yawa ana aiki da jahilcin mu saboda da yawa mu ba mu karanta addini sai a zo a fassara ma aya a karanta aya a fassara maka a kama wani ya sha rawani ko ya sha naɗi da ɗan gemun shi ko yana da wurwura ya ce ma wannan malami ne sai ya fassara gurguwa ya kawo wani ra'ayi wanda ya sa ma addinin musulunci sai a ce ka bi shi a ce ai malami ne ya fassara ya kawo aya ya kawo hadisi to dole duk wanda yake addinin Allah to ya kamata ya sa ido akan irin waɗannan abubuwa na zamani abubuwa ne na zamani sai ga an kawo ayoyi wanda suke ra'ayi ko kuma a rika cire aya ba kawo horkon karshe aya ko kuma horkon aya inda daidai da ra'ayinsu sai a yanke na a yanke na shi ne abinda Allah ya ba mu labari a kan irin ra'ayi ko kuma hali na banu isra'ila a fatun minu bi ba'ad kitabi wa tafkuru na bi ba'ad sai su imani da shashi sai su kafirce ma shashi to da yawa za ka sami irin waɗannan halaye da irin wannan ra'ayi ga waɗanda rayuwa da ake na yanzu kuma abubuwan wani lokaci za ka mutu yana bayanin bai sani ba bai san ba kalmar yadda ake ni da ita irin yanzu allah addini uku allah ɗaya addini uku ka kalma ce mutum idan bai bayi la'akari ba zai iya hudunta mana kenan idan aka ce Allah ɗaya addini uku kenan duk wanda ka kama daidai ko ka zama kirista ko ka zama musulmi ko ka zama bai yahudi duk ɗaya ne babu wani bambanci to kaga wannan ba har kalma ce mai hatsari malai ce faɗa Allah subhanahu wataala wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat ay bil ayatil wadihat ayoyi bayyanannu wal dalailil qati'a ala annahu rasulullah banu isra'ila sai da annabi Isa ya zo musu da abinda yake nuna cewa lalle shi annabin Allah wa annahu la ilaha illallah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai daga cikin bayyanatu mala yace akwai tufan irin ruwa da Allah ya jarabe su akwai jarad fara da Allah ma'ana ayoyin da Allah guna banu Isra'ila ba sa ba sa kididduwa suna da yawa wal qummala wad dafati'a wad dama wal asa Allah ya gwada musu yanayi da aka azaba na kwalkwata da mutanen fir'auna su suna ganin amma bai shahe su ba Allah ya azaba na kwaɗi Allah ya azaba na ruwa wani wanda ba banu isra'ila ba in zai sha ruwa sai ya ga jini amma banu isra'ila in ya karba ya sha ruwa ne tacacce to waɗannan duka Allah ya gwada musu ga kuma sanda ta Musa alaihi salam ga hannun annabi Musa da yake haske ga kuma yadda Allah ya tsaga musu teku suka wuce ya hallaka fir'auna da jama'a shi ga kuma yadda Allah ya musu inuwa da gilgije duk inda suke zuwa sai Allah ya musu ya maida su ‘yan gata walmannu wasalwa kuma Allah ya musu tataccen abinci almannu wasalwa can mun karanta ayoyi da yawa akan wannan walhajar kuma akwai Allah ya ɗora musu dutse aka ce ku bi a taura suka ce ba za mu imani ba sai Allah ya ɗaga wani dutse kansu sai suka yi sujada suka ce ya Allah mun yi imani kuma da aka sarki dutsen kuma suka je suka yi abin da suka dama ba da ce gairu zalika min al-ayat ayoyi ma wanda ba waɗannan ba jiyawa Allah ya gwada musu allati shahaduha waɗanda suka gani da idon su amma duk da wannan sai da suka rike wani abun bauta wanda ba Allah ba subhanahu wataala to Allah ya gwada musu waɗannan ayoyi ba don koyi wajen san shi kadai ne to amma ba su imani da wannan ba wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khawar Allah subhanahu wataala yawon labarar sautar a araf cewa sai suka riki wani abu wanda yake ma'ana yana da abun sauti shine wannan takarkari ko kuma ce wannan ijil da suka rike mutane annabi musa alaihissalam wanda ba allah ba malata fi haza sani'un lazi sana'atumuhu abinda kuka aikata na bautar wani wanda ba allah ba to saboda haka kenan allah madaukin sarki a wannan aya mai girma yana so ya karantar da mu ya nuna mana cewa lalle ne banu isra'il allah subhanahu wataala ya gwada musu ayoyi daban-daban daban in aka ce su iman da wannan sai su ce wannan aka ce musu wannan sai su ce wannan to wannan ko ba kuma bane jan hankali ne allah ke mana akan cewa mu kada mu yi aiki da irin nasu mu bi allah madaukin sarki kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar sannan za mu dakata abinda muka daidai allah subhanahu wataala ya ba mu ladan wanda ke na kuskure ne Allah ga fita mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah